sarki ya kawo wannan rana ta raraba da ta ya kawo da abin al'afir hijira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka madina na shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da daya a kalandar nasara kuma kamar sha takwas da watan sha biyu dubu biyu da goma sha tara to kamar yadda a kalifa wata ta kuma Allah ya sarki ya kawo ku yau ne rasa da fara wannan littafi na tuhfatun maudu da kamin maudu na babban malami Muhammad ibn Abdul Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya wanda sai ne daga cikin manya-manyan ɗalibai kuka ce khalifa na Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah mutum sarki masu rahama gaba ɗaya an haife shi a shekara ta ɗari shida da tasa'in da ɗaya hijiriya ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya hijiriya a kalandar nasara kuma aka haife shi haihuwar ta zama daidai da shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tasa'in da ɗaya ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari da hamsin daidai kafin mu fara akwai na abubuwa kamar guda biyu ɗaya rashi ne da ya tafi wannan majalisi sai da gaske wanda yake hadarkar wannan majalisi musamman idan watanni ko yin shekarun baya ina da wasu za su iya gane shi ya zauna a nan gidan fata kamar shekara biyu biyu da rabi matar shi ta rasu ana kai da lala wanda ake kira shi malam shehu zamfara Allah mai sarki ya mai rasuwa san ko asabar ko lahadin nan a weekend din nan ya tafi zamfara mun ci da irin ta'addan nan ne suka tare gida suka yi kace kace da shi da tsara da kwace wayoyin duka da dai nan dai sake muna fatan nan mai sarki ya dukan shi da ya mai rahama Allah ya sa ya huta su kuma masu shirya ne Allah ya shirya su da kuma shirya bane su ba su karfin Allah ba asirin su zai yoyo kuma Allah mafikin sarki zai magani ya rasu ya bar matar shi ita ma tana tabbata a lokacin yana da ya guda ɗaya Allah ya raya sai sun ya mata albarka wanda su yi kyale na san da yawa suna addu'a da shi ya zauna a akan social science ya dawo kwambo nan kwamfuta ya zauna a nan senate hawa shida daga baya na karshe-karshen nan yana hudun yi to kwana sun kare Allah mai sarki ya duka shi Allah ya masa rahama insha Allah gobe zan je yana nan ku sauni da kashi ga farko farko da kike mu samu rumbu sau to mai kiri shi na nan dare za mu je wata tafiya Allah mai sarki ya tsaya ku da babu na biyu kuma dangane da shi wannan littafi da za mu fara littafi ne da yake da matukar muhimmanci shi kai shi malamin da ya littafi ya yi taɓa ya maimaita haka cewa littafi kusan kowa na da buƙatar duk mutumin da yake da aure ko kuma yake da tunanin zai aure yana da buƙatuwar littafin kenan wannan littafin ya kamata ya zama a kayan aure yana da gaba gaba ko na larabcin ko na turanci ya sa shi a sama sama kaga da an zai kaya an kai kenan to in ma dai ba a sa ba to ya zama da dai ana da shi a kwakwalwa ko kuma ana da shi a cikin zuciya za ka littafi ne mai matuƙar muhimmanci littafi ne da ya ɗauki wani ɓangare na tarbiyya tarbiyya wajibi ne da Allah mai sarki ya dora mu iyaye a matakin farko to shi wannan littafi sai ya tattauna ita matsalar tarbiyyar a irin wannan mataki ne matuƙar muhimmanci a matakinta na farko haka ce ana so a tarbiyyantar da yaro ko a tarbiyyantar da ɗa to tarbiyyar tana da wasu ababe da ke iya haɗa ta tana da rukunai ko tana da masu iya sarrafa ta waɗanda suke da kaso mafi girma na tarbiyya su ne iyali shi kuma uba shi ne uba kwata-kwata a iyali har ke da nauyi mafi girma kaso mafi girma na tarbiyya ya dogara ne a kan shi uba to daga nan makaranta na da rawar da suke takawa wajen ganin an tarbiyyantar da yaro masallaci na da rawar da yake takawa wajen ganin an tarbiyyantar da yaro gawirata kayan gado akwai gado akwai abubuwa da ake gado har ke da kyauki cikin wakokin da yake yake cewa yaya kuke tsammanin mace za ta haifi ‘ya'ya na gari bayan an shafe ta da mugun nomi ba zai yi ta haifi na gari bayan ita ma ba ta gari bace to kaga akwai gado sannan akwai shi'a gari kenan ko lardi ko masarauta ko lokal gamman ko jiha duka suna da tasiri wanda ya taso a titunan Lagos ba zai daidai da wanda ya taso a titunan Zaria ba kila ba wai dan shi ne tun asali lalataccen ba a da shi ne aka kawo ya taso yi a nan zariya babban birni gari da masu sukuni da masu aiki da sani to da bambanci kama yanayin inda ya taso da ya riga ya lalata to sannan abubuwa na al'ada su ma suna da tasiri wajen tarbiyya ke sa ya zama wajibin kowa sai ya taro ya ga cewa bai bar wani abu na al'ada ya yi tasiri akan ɗan wani ba sai idan ɗaya ci nasara a kan ɗan wani an gama da ɗan shi saboda ɗan shi da wa'innan mutane da wa'innan al'adu da wa'innan ababen ke mu'amala to sannan al'ummar da mutum ke rayuwa a ciki tana da tasiri da rawar da ake so ita ma ta taka sannan kafafen sadarwa musamman a wannan zamanin suna da rawar da suke takawa yanzu kwana casa'in arewa binciko janarai mutum da suka halaka da yake na ganin nan ya abin da wata marufin ya ce kai da tsakanin nan wata ni'ima a kare irin magangantar da faɗe na banza shigar da take ta banza kuma ya ne ta ba wanda ya ce mata magana in wanda ya mata magana da wata magangantar banza wani tana kallo ta kyale sun kyale ta saboda wai tana da yancin ta yi abin da take so ko da wannan abun saba ma Allah ne Allah shi ke to da haka akwai ababe da yawa suke da tasiri wajen tarbiyyar yaro to shi ma da ibn al-qayyim ko ibn al-qayyim al-jawziya cikin wannan littafi sai dauki kasa farko shine rawar da iyaye ko iyali za su taka a bangaren tarbiyya da ka littafin ka tukan ya bai da hankali ne ga shawartar uba da koya mai da lakana mai da kama hannun shi da tura shi kan abin da ya kamata ya yi don samar da zuriya ta gada a mataki kan shi na uba haka wancan ma haka haka wancan haka sai ga al'ummar kika ta haɗu ta zama nagartacciyar al'umma sai abu na biyu ko na uku kenan shi wannan littafi yana da sababi ma'ana sababin mallakar shi akwai wani malami da ake ce mashi al'usar abdulkadir da ya ɗauki wannan littafi zai mashi ko sharhi ko wani takari zai fitar da hadisan da ke ciki da maganganun to dai zo abu kaddimar shi a matsayin na mai aiki a kan littafi shi ne yake cewa ya ga sabadin wallafa wannan littafi a bangon littafi yace abin da ya ga an rubuta shi ne أن الله عز وجل يرد تجول المالي شيني أن الله عز وجل رزق ابن المصنف الله مدعو في سرقي يا أزرت تمت مودة من الجسد ولكن كما القرآن فيه مولودا الله يا أزرت كده أبن حيوة كده يقول القيم يا ثاني شكا to kuma tun a wancan lokaci akwai al'ada ta matar ɗanka ta haihu ka yi abin da ya tsawaka ila gishiri za ka siya ko kanwa ko yaji ko daddawa ko kan akuya akwai dai wani abu kuma hidima ce ta kuɗi to a daidai lokacin walam ya kuna inda wani da hifi zalika alwaqt fa yukaddimu li waladihi min mata'in duniya sai zamana ibn qayyim al-jawziyya a matsayin shi na wanda aka haifa fashika bai da kudin da zai iya gabatar da wani abu ga dan shi na da kayan kora rayuwar duniya kayan jarirai yiwu ragon suna dukiyar da za a dan rage hidimu na yau da kullum abincin da za a ci da makamantansu to sai zama bai da shi fa sannafa hadal kitaba shine sai ya shiga daki sai ya wallafa wannan littafi wa aqahu iyyahu ya so ya ɗauki littafi ya miƙa wa yara ya ce mashi ga wannan ushibuka da hadal kitabi ina baka kyauta ta musamman ta nuna kauna da wannan littafi banda masara da zan baka banda shinkafa banda taliya banda buhun gishiri banda kudin da zan baka ma ga kyauta ta littafi da na wannan matan kai idan lam yakun indi shay'un min ad-dunya udiba banda komai na kayan duniya da zan iya dauka in baka shine ya dauka ya diga baki ga littafin sai Allah ya sa mata albarka malai yake cewa kamar yadda kuka rabu Abdullahi Abubai yake cewa zai wahala shi dai ke gani ba duk wanda ya ba da tarihin ibn al-qayyim a littafi ko da tarihin dan gajere in har zai kawo littafan da wannan malamin ya wallafa to ka'ida sai ya kawo wannan littafin wanda ke nuna littafin na da kima da matsayi mai girman gaske tun daga lokacin da ya wallafa shi Allah kaɗai ya san garuruwan mutanen da suke aiki ko amfana da littafin shi wannan malamin bakar abdullahi abu zai shi ne malamai ke ce mashi ibnu qayyim as-sayyid saboda a dai wannan zamanin nan malamin ya rasu tun tuta wannan ke shekara da goma sha ɗaya bayan ya yi doguwar jinya to amma dai kafin shi da shekaru gomayya da har yanzu kusan duniya ba ta gama mutumin da ya mai da hankali game da wanda ko wanda bai ibnu dana ibnu qayyim dawziya irin bakar Allah ya zai ba saboda shi shi yawan littafai ibnu qayyim ana maganar ya wallafa ɗaruruwan littafai duk littafin ya haɗa shi zaka da kai yake kawo shi bai buƙatar ko shafi ɗaya ya sa rubuta wani littafi a takari mai hulumi ibnu qayyim dawziya wanda bai haddace ba to ga wani kundi an mashi wanda zai matso maka da littafin ibn al-qayyim sai dauki matsalar kaza in kana son ka tafi littafi kaza shafi na kaza littafi kaza shafi na kaza littafi kaza shafi na kaza shafi da rubutu da wani abu wannan summary akai maka da ɗaruruwan littafin ibn al-qayyim to ya yi rubuce-rubuce masu yawa game da shi ya bibiyi kuma al'amuran da suka shafe shi to abu na hudu mada ya saba littafin suna tufatul hukumi na ce tuhufa kyauta al'asa kyauta ta musamman in za ka yi kyauta ta girma kamar yadda wata ke cewa tuwon girma miyar kinama in za ka yi kyauta ta girma sai ka sabo a cikin za ka baya ko ta bangaren darajar abun ko ta bangaren kyan abun ko ta bangaren kimar abun za ka wani ba tsada cancan yake da shi ba amma mafi yawa da shi yake kyauta ne daga siyo ruwan naira dubu biyar a tsoron ce kuran ruwa ɗari biyu ko ka miƙa wa mutum ba ga ka ce tare naira ɗari ka baki ba zai fi cin cewa kana yi ne to ka ga lokaci girman abu ba shi ne ke tun fasa da maudu kyauta ta musamman wadda take nuna kauna alwajudin kauna alwajudin tufatul mawlud kyauta ta wanda ake kauna da kanin mawlud game da hukunce hukuncen sabon haihuwa ko abin haihuwa yana shi wanda aka yi mai kyautar wanda ake matuƙar son shi ne ta kyautar sai ta zama ta musamman mai kyautar ta kunsa hukunce hukuncen sabuwar haihuwa ko jinjiri abin haihuwa to sai dai malam ya faro mana hukunce hukuncen ne tun kafin haihuwa ka ya ma faro mana shirye-shiryen tarar jinjiri sabuwar haihuwa tun ranar da aka fara tunanin wa za ta haife shi bakar fata ko balarabiya baturiya ko bafurekiya tun a ranar ake fara wa sabuwar haihuwar shimfiɗa kaga ba yana gobe suna ba ko an haife ke to kuma haihuwa ko ma me za a yi a idan an fara shiri illa iyaka ko wani shiri da daidai gabar da yake zuwa wani shirin ma sai an haihu wani shirin ma sai yana ya fara girma to kowane dai daidai gabar shi malam ya yi mana wa'annan bayanai to sannan shi wannan littafi shimfiɗa ce kamar yadda ya ne gabata ta tarbiyyantar da 'ya'ya tun a matakin farko kafin a kai ga haihuwarsu akwai kuma waɗanda suka zo daga baya kuma suke rubuce-rubucen tarbiyya dangane da kula da yaro ko ta bangaren abin da bai kamata a yi mashi ko ta bangaren abin da ya kamata a yi mashi to sai dai shi ga yadda ya fara to sannan littafi ne da ya kunshi hatta matsaloli na likitanci hatta wasu matsalolin da zuwa abu ne da ya shafi likitanci wanda likitancin ya samo asali daga malaman musulunci ko dai aka kwace ko aka yi kwace haƙƙin mallakar kenan aka yi ha'inci aka tsaci fasahar su kuma aka za su ki dingila wa wasu a ga yi intihar ne na ladari ne yaudara ce cin amana ce laifi ne laifi ne a musulunci laifi ne a dokar kowace ƙasa kuma laifi ne a hankalta ma ko kuma a'a in an rasa yadda za a ce a faɗi cewa su suka kawo daga cikin abubuwan da ma da ya fara shimfiɗa da su akwai atuwarul insan wani ilimi ne da yake duba yadda yara ke tasowa tun suna ciki yaro yana maniyya yake likitoci su ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake malam musulunci su suke da filla fillar matsalar shi wancan malami da muka faɗa fakara billahi abu zai yana da wani littafi da ya sa masa suna tanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahu alhaq Allah ya ce mun nuna masa kitarmu da ayar da take nuna muna sama da kowa fil afaqi a kasannin duniya wa fi anfusihim har a kansa ma za mu nuna musu mu mun isa hatta yatabayyana lahu annahu alhaq har dai al'amarin a ƙarshe ya bayyana masu musuluncin nan shi ne gaskiya Allah shi ne gaskiya to daga cikin a cikin wannan littafi ya kawo yadda kasar Saudiya ta rika shirya wasu tsare-tsare ta ga yanzu wani mutum daga wanda ya suna kamar daga Canada ya shahara a duniya ne su ne yan gaba gaba wajen sanin yadda yaro ke girma a cikin tun daga ranar farko har haihuwa suna da neman masana wannan farfesa in ka same ka fice sai da rashin mutta Saudiya ta rubuta mashi daga ofishin shugaban kasa ana roƙon in zai iya zuwa ya zo riya gwamnati ta ɗauki nauyin zuwa da dawowa da kula da shi ga tabbacin da ake so ya tattauna sannan za a gabatar mashi da abin da musulunci ya faɗa game da wannan ƙwarewar da shi sai a ji daidai shi da ya zo ya gama gabatar da fefar shi ya yi dogon bayani da ya gama sai a gabatar mashi da alhadisun rabe ina haɗa ku yi jima ukalku kira ki dafe waye wannan binciken aka ce muhammad ne sallallahu alaihi wasallam a wata jami'a yayin karatu aka ce ko rubutu ne ya ba bai bar riyar ba sai da ya musulunta bai bar riyar ba ce to ai wannan abun kafin ya san wannan ya haura shekara talatin kafin ya san wannan aka ce to kaga yan yaran mu a primary da zo tiri sun hada shi duk sun haddace wannan ya kuma bai karatu ba ya gama nuna a wannan to ma da ya tattauna mana ire-iren waɗannan a rubuce za mu ɗan yi tarihin wannan malami a takaice ana cikakken sunan wannan malami shine Muhammad ibn Ali Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Harith ibn Makki ana mai alkunya da Abu Abdullah ana mashi lakabi da Shamsuddin Al-Surai Al-Dimashqi Al-Hanbali ya fi shahara da Ibn Qayyim Al-Jawziyya wanda shine yadda ya kamata a kira shi haka Bakar Abdullah Abu Zaid yace a cikin littafin da ya rubuta Ibn Qayyim Al-Jawziyya Hayatu Atharu Mawari littafi da guda da ya akan tarihi ana ce mai sunan ce Qayyim shi ne nawe mai kula kamar da ke headmaster ko principal ko daraktan wata makaranta ba ko wata makaranta a yankin daun baban shi shi ne daraktan makaranta to a gari dan kar a faɗi sunan daraktan ba a ce dan wane ne ko ba za a ce dan daraktan ce ibni kayyimin dauniya dan dan daraktan makarantar dauniya ne to daga nan ne sunan sai makare maki sai ya bi shi malamai da suka rubutu in suka bibi matsalar suke bai halatta ka ce ibn da kayyi da jawziya ba larabcin da yi ba a haka sai dai ibn da kayyi da jawziya ya taso gida na ilimi gida na malamai game da bayani ya gabata ga shekarar da aka haife shi a ɗari biyar da goma kenan bayan hijira mafi yawa a bayan littafin rubuta a shekarar hijira an kai shi ɗari shida da tasa'in da ɗaya Allah kwaiki sarki ya mashi rasuwa a ɗari bakwai da hamsin da ɗaya baban shi malami ne kuma ya taso ya fara karatu tun a hannun shi sai dai rikin sa da ibn al-qayyim yayi daidai a lokacin inda ya taso gaba ɗaya bid'a ake akidu ne na sufanci ne munin tsiya wasu na cewa sun ga Allah ta su wasu na cewa an jima za su taro da shi wasu na cewa sun ga annabin sallallahu alaihi wasallam ne da sallah sufanci mai zafi su shi ma sai tasirin su da wannan sai zama dan bid'a farkon al'amarin shi a bid'a shi ya taso to sai da Allah ya haɗa shi da Ibn Taymiyyah to daga lokacin ne ya samu tsafkata ya zama ahadu sunna salafi sallah wanda ya sha tauri ta kan matsaloli da dama ya ja ɗauri a kan haramcin yin tafiya ta kanan don ziyarar kabarin wani mutum sai da aka ɗaure shi ta kan haka aka yi mai shegen duka aka ɗora shi akan jaki saboda wulaƙanci aka zagaye gari da shi jakin ko sirri bai ne to sannan ya ja ɗauri a fatawar da ya bayar ta cewa saki uku cikin kalma ɗaya saki ɗaya ne shi ma sai da suka ɗaure to daga baya dai da ya haɗu da sai wani sai ya ta taimake shi ya zama nagartaccen mutum ya dawo a haɗin sunna sallah a cikin nuniyar shi wani littafi ne mai matuƙar muhimmanci ya yi ishara zuwa ga haka akwai yadda yake cewa ya kauni wanda bi da azimu nasihatun ala husbikin wa afisakum bi diwani yake jarrabtu hada kullahu wa waqa'tu fi tilka shibaki wa kuntu za sayrani hatta ata aliyal ilahu bi fasihi allaisa tujzihi yadi wa lisan yace ya jama'a na rantse da Allah ne girma wallahi nasiha da ku ina so yace ku bid'a ba ki ba wai dan wani abu ba yace wannan nasihar za ta zo muku min mushkiki wa akhidakum min duwai daga mai tausayin kuma dan uwan ku mai taimakon yace da rabbu hada kullum duk bid'a da za ku yi a duniyar nan na jaraba irin ta dukkanin ta wa fatu fi tilkan shabai duk na auka ma tarkon bidiyoyin nan wa kuntu za ka yi rayu na kasance ne kaki daga nan zuwa can hatta a ta aliyar ilahu bi fadlihi haka na zama dan bid'a har Allah ya goman da falalar shi man laysa tujzihi yadi wa lisani daga mutumin da hannuna da harshe na ba za su iya saka mashi ba to haka ne ya ci gaba da sunnar shi da zama a hannun musulmi tsantsa daga cikin manyan malamai da akwai shehu lissan ibn taymiya wanda kusan shi ya fice a duk lokacin da aka zo lissafin malamai wanda yuwa tarihi zai ga suna da yawa to daga cikin kuma ɗalibai shi akwai al-imamu zahabi akwai ibn hajar al-asqalani akwai ibn kathir mai tafsiri ko wanda masu ishe shi daraja ce dukkanin ɗaliban shi ne ya wallafa littattafai masu tarin yawa wanda suke sun kai ɗaruruwa malamai sun yabe shi kwarai da gaske da gaske akwai babban da ibnu kasir ya faɗa yake cewa sami al hadisa wa shabana da yayi yace malamin nan namu ya ta hadisi tuntuni kuma ya shagalta da neman ilimi wa bari a fi ulumi muta'addida ya kware a ilmoma daban-daban na siyama musamman ma ilmu tafsir wal hadith wal usulai kamar ilimin tafsiri da hadisi usul hadith da usul fiqh haka shi ma ibn hajar al-asqalani ya yaba mashi haka ɗaya daga cikin manyan malamai ibn rajab al-hanbali shi ma ya yaba mai ya rasu ya bar wa al'umma wannan tarin alkhairi da wannan tarin ilimi Allah mutukin sarki ya mashi rahama Allah mutukin sarki ya amfanar da mu da abin da ya bar mana to za mu fara mukaddimar shi ma da shi ibn al-qayyim kenan da kai بسم الله الرحمن الرحيم تسونا أسأل رحمة ميتنتي الحمد لله العلي الحليم وديا تثبت الله على علي متوكي Allah shi ne maɗaukaki sama da kowa wannan ulu na zai da ulu na sifa da ulu a uluhiyya da rububiyya da sifat da asma Allah shi ke sama da kowa sunayen Allah ba mai irin siffofin Allah ba mai irin aikin Allah ba mai irin shi zai kashe shi zai raya shi zai azarta shi zai kaza ababe da dama wanda ko gangancin sifar auna in ka samu za ka ba ka kikin ɗiban siffofin Allah mai yawa ko tsara da zo cika baki ba cewa ya alaita ni mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ya jama'a ku kun mallakar misra kawo bace yace duk duniya bare ya isa sai dauke misra wanda ba ta kai ɗaya bisa ɗarin duniyar da yake magana ba kuma koramin da yake magana koramin iya masar kawai kana fita da yanzu yankin masar ya san ba naki ba ne to Allah dai shine madaukai daukaka ta zafi daukaka ta siffa daukaka ta suna daukaka ta aiki daukaka ta huliyya ba wani da ke yin halitta irin halittar Allah ba wani da ya cancanci a yi wani abu na bauta irin Allah maɗaukakin sarki. To sannan da zafi ta Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka Ar-Rahman alal arshistawa mai rahama ya ɗaukaka akan al'arshi ya daidaita akan al'arshi daidaitar da ta dace da shi shine da kai yake ta laita ta mislihi shay ba wani abu da ya kama da Allah komai na kasa da shi ne wa huwa sami'ul basir tare da haka kuma yana ji kuma yana gani aga za a ƙara kusanto da mutum safa ya ce ba abin da ya kama da Allah ke mu muna ji Allah bai ji ke na fita Allah na ji amma ka san cewa duk ba irin naka ba ne Allah na gani ganin ba irin nawa da naka ba ne jin mu gaba ɗaya da buƙatuwar wasu sinadarai da za su taimaka ana yin nisa ka da shi ganin muna da bukatuwar wasu sinadarai da za mu taimaka mu gani ana kashe fitin lafiya gida ana galibi ga idan fa a buɗe ga sunan rambata ba abin da ya same su ma saboda wurin akwai duhu ba a gani ba na shi ne madaukaki alhalimu mai haƙuri da ta zata fassara kalmar alhalim mai haƙuri kai in ka kalla aika aikar da yake ma Allah wallahi da bai da hakuri haba adan nan gama dadin an gama wani ma yanzu a duniyar nan kamar jira yake yi ne Allah bai so yi ko mi ta fanjama fanjam kama haka Allah ne ya hakuri a kira sallah mutane su ki tashi bi yayi umarni su yi ya hana su ki hannuwa amma kuma ba za a yi musu ruwa shuka masara su shuka dawa su shuka dasa doya kuma kuma ya fata sai kwaya kuma ruwan ba ya fata ya kashe su ba aka yi ɗaya biyu uku kwana biyu uku kuma ba a musu ruwa in ma za a yi ruwan yadda su mujirmai ne ba kiyayya suke gata ba sai an sa masa alamu mai hanya ya kwaki garin ya ta fara dinshewa garin ya fara zaki a fara warkiya a fara sawa da ga lawa kai mutum na tufa da ba inda dai ruwa suke so to bada ya fasu da yawa ne da tufa na wannan suka cikin hakurin Allah ne ce saba ma Allah ya kwanta kuma ya kwana lafiya in ma wai ba za a biyo mutum har sake shi a karbi ran ba bayan ran in yi bacci ya tafi sama a ɗauke wa da ta ce rai zauna kawai ba sai ka koma kuma turmi ne mai kai mai gidanka zai digiri amma haka da kuma a bar mutum ya tashi ta gajeren wandon shi ya wanka ya tafi ce Allah uku ne ya zo zan daga titi mota ba ta kaɗe ki ba ya shiga mota ya shiga jirgi ya sauka lafiya wannan duka haƙurin Allah ne sannan shi ne alhalimu mai haƙuri alghafuru mai gafara nan ce gafara shi ne zunubin da mutum ya yi Allah ya rufa min tasiri ya yaki madadin a kama mutum da wannan laifi wanda idan an kama mutum da shi wuta za a kai Allah ce ne kana yaki an ce gafara yana da ma'anar suturta abu da rika abu sai a filli da abu yasa ake ce mu kwalkwali ko hular kwano a linde kifar saboda tana filli da kai ko ka tare da kan da takobi ba fin da rai ko ka harko kibiya ta take hular kwano ba fin da rai sane to shi ake ta kokora ba na alkafuru ne Allah ne rufa ne rufa asiri ne bai ce rufa asirin da Allah ke da shi da Allah kawai sai wani talibishin a nan mai aiki da hasken rana ina ba ma mai aiki da hasken rana ba mai aiki da ikon Allah duk laifin da kai kawai na display zo cikin mutane kuna gaisawa yana kallon aika aikan da kai biya wani a kai kai satan nan shi ne ka gani ga kanan ga kanan kana ɗauka kuma a ce wuce sallah ba ka ga musallaci na da kiran sallah ko kuma kana hirarka amma duka Allah sai ya rufe asiri ko kuma in ya ga dama mutum na cikin laifin ya turo wani ya zo ya gani ko ya kashe ka a laifin a za ga yi dumun dumun cikin laifin amma rufin asiri na Allah na Allah sai ya rufa mutum asiri a nan duniya yasa ne da sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin yan al'umma ta Allah ne gafarta musu sai masu bayyana laifin wani zai ce to in ka koya mutane za ka koya mata ne malam ku dai ku tsaya ma ta Allah ya sa mutu ba wannan ba da zai yi ba wannan Allah ya gaba fushi da shi kenan zuce ki ta riga ta tsaka to Allah dai mai gafara ne ar-rahim mai jin kai Allah zai yafe mutum zunubai sai kuma yace to shi kenan bari a baka lada bari ka wuce aljanna ma shi kenan sai mutum ya fita aljanna malaka alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu Allah shi ya halitti komi Allah ku fadiku kulli sai Allah ya halicci komi ba wata gwamnati ba wasu ɗaiɗaiku da suka halicci wani abu idan zai yi cewa ya yi ƙere-ƙere ƙere-ƙere daban halitta daban ƙere-ƙeren da ake sai da kwaikwayo ake yi na halitta rana ɗaya ke nan shi ko Allah shi ne faɗi mai farar abu ba tare da yana da samfur a hannu ba su ko yanzu abubuwan da za a yi na zamani sai an yi sa don samun samfur sannan abu na biyu wannan abin da aka kera da halittar Allah aka kera shi daga karfe ne ko da ruwa ko da wuta dukka na Allah a cire na Allah a yi da shi da nasu mana sai gaba da yiwu ba ba ta ce ma a ci kowai ko kowa da komai arrahman mai rahama arrahim mai jin kai maliki yawmiddin Allah shi ne mamallakin ranar sakamako da yau da gobe da jiya da shekarar jiya duka mallakar Allah ce duka duniya mallakar shi ce to amma a ranar lahira shi ne da kowane mujirmi dukkan garin zai sallama Allah shi ke da komai amma ba za a duniya ko na naira ce shi ke da mulki ingiyar mulkin mata burza inda ke ce suna iya azartawa mun ga dama mu na kasa mutum mun ga dama mu taga mutum mun ga dama ya hai mun ga dama ya kashi amma a lahira fa ana rike limanin mulkul yawmu ya duniya wace da wani mulki a yau ina manya-manya waɗanda su ake so a gani a ƙasashensu a duniyarsu ba wanda zai iya ba da ansa a ƙarshe yana rike lillahi wahid na sahar wanda kike da mallakar ranar sakamako shi zai sarrafa ranar shi zai gudanar da ita babu mai wani iko ba ma wanda zai iya magana la ya takallamuna illa man adina lahu rahman kana sawaba ba wanda zai kowa yayi magana ya yi shiru wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa amsa sautika sun yi tsadda Allah a ran lahira ba abin da nake ji sai karar kawo wanda an kafa suna motsi iya tun da take iya ji kenan annabi ce kuma tsirara ko kaciya ba mutum ya ce karin gidan da yake kusa da wani bai ma san kowa ba namiji ne ko mace bai sani ba in namiji ne na san shi dangaren ba ne bakin fata ba ture ne ba larabci bai san ma kowa ba saboda a ranar shi an kowa ya ishe ku shi ne yake ga annabi abu hara kalkar insani Allah ne waɗannan siffofi shi ne wanda ya bayyanar da halittar mutum min sulalatin min fi daga ruwan da ya zama taɓo turbayar da aka kwaba har ta zama taɓo da ce a sami garin ƙasa a zuba a wani kwano sai a zuba ruwa tashin farko ruwan zai fi ƙasar yawa amma ka bari zuwa gobe da safe zuwa jibi zuwa gata ka zo ne za ka gani za kuma kasar ta zo ruwan yawa ta zama tsini kenan to da irin wannan kasar Allah farkin sarki ya halicci mutum kaga to yanzu menene na alfahari wani wuri yake canin salisalin kalfafa daga ƙasa wacce ta bushe wacce an kwankwasa har tana ƙara in ka tattara duka wurare abubuwa guda uku da Allah madaukin sarki ya ce da shi yake halittar mutum akwai hamakin masnun akwai kuma tsayin akwai salsalin kalfaha hamakin masnun ka samo tirbaya ka samo ruwa sai ruwan ya fi tirbayar yawa ka samu hamakin masnun tsayin kuma fa shine ruwa kasar ta tsotsa ruwa sai zama da ta zama dunkulasiya kamar taban da za ke gini ko kulo ko tukunya da ita ya zama tsini kenan to in ka aje shi ko ka shafe shi ka ajiye zai bushe ya zama salsalin kalfahar kenan kaga na zai ba kowa bane dan adam ba kowa bane to sannan wani abin da zai iya nuna maka cikar ikon Allah Allah ya tashi ɗibo ƙasar ba irin ɗibar ƙasar ginin ba bane in aka huda rami ɗaya tsirar da mai wurin ya kora mutane za a san da wani za ka duka bulan iri ɗaya yana ya tashi halittar ɗan adam duk nau'in ƙasar duniya zai ɗibo sai ya jakula in za a halitta mutum sai a yi ɗan ya fito sai a sai a halitta shi da ita kaga za ka ga akwai tangargari akwai bakar ƙasa akwai tako akwai birki akwai saimu akwai mai wuta-wuta in ka kalla mutane da kyau ana ta kirgin da ƙasar da suke haka wani wallahi wuta-wuta ne sannan wani aka yi fata ce wani dangargari ne dangargari ne ina ba shuka sai kusan ruwan karshe kuma kana shuka ruwa ya ɗauki to shi haka yake wani birki ne sai an yi za a kwanto da kyar wani tabo ne rike ta zai wani kuma jigawa ne ruwa kaɗan amfani da yawa to kowa gwargwadon da aka ya fito aka yi to ai sai dai fa a haƙura an ɗigo su kai mo ai ko an kai shi ba zai amfana ba kuma haka Allah ya ga dama kuma za ka a ɗaki dai wani an ya fito don gargari an ya fito kai mo wani an ya fito wuri kuma ɗaki ɗaya ko gida ɗaya to haka Allah ya ga dama kaga wannan da gwamnati ta bincika ka ta allama maki ai sai haska mata yanar da gwamnati al'umma ta gama duniya lafiya tana hasara ta ce nama ne huci wannan shi ne ya bayyanar da halittar ɗan adam daga tabo sun maja'ala hunu tsufatan bayan asalin halittar daga tabo sai kuma ya mayar da shi mani fi kararin maki a wata matabbata tsarara a goyi hikima ta Allah madaukin sarki asalin halittar mutum daga wancan tabo an ɗibo dangin ƙasa an ya fito inda za a yi ila ɗibo kamar yankin jigawa ƙasa da kyau shikenan to Allah ya kaddaro an zo lokacin shigar shi mahaifa shi za a mayar mani har mani kuma ya shiga cikin mahaifa wannan aiki ce dai Allah kawai wata gwamnati wata waye kwarewar ta kita iyaka ya ɗiba mani ya kaza ya kaza wannan ma abin na abin da shi da suwa yi wasu ma da ɗiba karafula ya kuma zai abin tafi musamman ya yi sai kullu da anaji ya ce ne ne hukuncin atfalul anaji atfalul anaji shi ne cikin da za a dasa ko a wata mahaifa daban da maniyin wani mutum a cikin matar da ba tashi ba ko kuma matar tashi ce amma dai madin aka ɗibo aka dasa ko na abu mai kama da haka ko a ce misali a ɗibi yadda turawa na yin haka amma dai su fahimci da matsala sun sun bari kowa su shekara ashirin sun ta yin haka bature da baturiya ka san bature wai ba su shi ba ta lokacin za ta tsaya ta haihu kuma suna kan ta sai je a samu asibiti sai a ɗibi maniyi a ɗibi maniyi ta sai a zuba a mahaifar biri a ƙarshe birin za ta haifi mutum amma kai ka san dai makwabtakan nan in suka bai turai na da suka ce biroyi Allah ce da ma ya ce biroyi da aladu su suka ce an dawo wurin kenan yanzu kaga sun yi gum sun daina sai dai ta aru wata macen a sa mata ta haihu ita ko baturan na can na yau an haihu da su gidanta to shine asfadul anadi malaman musulunci sun yi bayanai sosai likitocin musulunci tuntuni sun gama da matsalar ya halatta ko bai halatta ba sun kawo sharuɗan da ba zai iya yiwa a nan ba wanda shi ne mafi yawan fuskokin da ake da su to Allah maɗauki sarki sai sa maniyi wanda da shi ne za a halitti mutum a wata matsara wata matabbata maki tsarara da za a kama macen da ke da sauke da wannan maniyin da zai zama ciki za ka zazzaga ta ba zai faso ba za ta iya haban abincin da bai amani ba zai faso ba saboda yana wani wuri ne a tsare sai an yi takarki sannan za a iya zuwa inda yake sun mata alan nutufata a wata nuskar a alaƙatan sannan sai mayar da wannan dugun maniyin a matsayin alaƙatan gudan abin nan tsoka abin nan gudan jini nan ce a alaƙa shi wannan maniyin kamar yanzu a sami koko za ga fari ne da za ka zuba shi a wani kofi ka gama sha tare da kuwa sai ka rika kwana bayan kwana uku duka zo kai sa wata ga ya fara zama baki to wannan mani ya dauki wasu kwanaki kamar arba'in kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya zama kamar jini dan dunkulen dai haka ya zama jini shine alaka sauda wadda baka ce linnawuri daga masu gani in ka samu likita ka ce to mani nan da shigar ki wacce fa zai faɗi kwanan shi arba'in arba'in da ɗaya arba'in da biyu hamsin bai kama da da na'ura ku ga yayi za a kai shi bakin irin kuma shi din ne ne mutumin in ba a sa wannan ne da za a haifa ko wancan ne da aka haifa yanzu kuma yanzu yake jin cewa su ma ba dama ne lillawuri daga masu gani kuma kada ka ta'ala ka tafi daga nan sai ya mayar ya halicci wannan gudan jini ya zama gudan tsoka wani ya kisa hatu lahani in an ce mudga dan yankin tsoka ne shine yankin nama bi qaddari aklatil madirina gwargwadon abincin mai taunawa gwargwadon tsokan naman da za ka yi ɗauka ka wurga ina koyar da ka ɗauko babban yanka kai da kanka sai ka raba to ɗan wannan da za ka iya wurgawa irin da za ka je ka ce a baka banan na ɗari biyar duka banan kun gaba ɗaya da aka zamto da ja ka yanka hudu ba za ka iya ci ba ya yi girma wannan yan ƙananan da suke zama sai na ɗauka yana wurga yana ba labarin arewa da kudu abubuwa sun yi kyau ko ba su yi kyau ba to shi ne mutuga da a haka mutum zai zama in kakkalli yadda suke surar shi za ka ga kama da wani abu da ake yan su ke kamowa wani mai kwan dai da ke da dan dinki me su da shi gwadari za ka yi kama da gwadari mutum din ne an zama gwadari amma yanzu kuma alamun ta kai a duniya da ba a san asalin angulu ba cewa za ta yi a maka take amma ina ba daga can take ba ku za a ganki kaman gwadari nan gaba wani faskariri a hakan ne Allah zai ci gaba da ya zo muduga kenan a lokacin ya zo muliga daidai wannan gabar a haka za ka yi shi ne Allah zai juya shi ya mayar da shi mutum ya shirya shi ya tsara shi in wata gwamnati ce maka haka nawa za ka biya wani abu wanda zai iya biya ba wanda zai iya biya ko a ce wata majalisar ɗinkin duniya ce maka kuma kana so ka yi musulunci in ta bugo maka tara shi kenan sai ta gama da kai kamar shi Allah duka bayan ya yi kyautata halittar mutum haka ɗan abin da ya nema bai da yawa sannan shi abin da ya nema amfanin kanka zai dawo shi ba zai amfani da komai ba gata ne ya maka yadda kan maka da alfodu da ta iba daga nan sai ya halitta kasusuwa a cikin wannan tsoka a cikin wannan tsoka sai ya halitta kai wani kashin ya zo daga waje-waje wani daga ciki-ciki haka mutum ya fara samuwa kenan an fara samu shi kashi muhallakatul makadiri wal ashkani waɗannan kasusuwan kowane kashi an halitta shi aka saka shi a cikin wannan yanayi na gwadari da mutum yake a kai ko ɗan gudan tsoka da ba tafi mutum ya wurga ya cinye ba muhallakatul makadir kowane da gwargwadon shi mana kowane a wuri ba za ka ga kashin da za a sa mutum a tafin hannu a yi kuskure a kai shi wuya ba kowane da gwargwadon inda yake in dogo ne an aje shi an tashi a wurin za ka yi shi da dogaye wal ashkali da yanayi wanda yi duk wanda ake ginsari a gaban shi in ka kalli yadda tsaniyar ko afiyar ko ragon yake za ka san Allah fata barakar lahu akan makalimi na kawai ka duba yadda ka kasusuwan ciki da za ka yi ka shanu biliyan guda yadda waccan take haka wannan take yadda wannan take haka za ka wannan take yadda wannan take to shi ma dan adam aka yi mashi kasusuwa kowane da gwargwadon shi da wuri shi da kuma yanayi wal manafi kuma Allah ya bambanta amfanin yadda ya bambanta inda suke ya bambanta yanayinsu da girmansu da tsawon kuma ya bambanta amfaninsu yanzu lokacin da mutum ya aka haife shi ya girma sanda zai fara tafiya bukatuwar kasusuwan da yake da su na kafa sun fi bukatuwar wasu kasusuwan da yake a cikin shi ko yanzu ma mutum da girman shi da komai in za ka sheka a guje akwai kasusuwan da ka fi bukatuwar sa lokacin in ka gama gudun kuma kana so ka zauna ka huta bukatun wayancan yanzu ba su ne a gaba ba akwai kashin da kake da bukatuwar shi in ka gama za ka kwanta ka huta ka yi bacci shi ma akwai kashin da kake da bukatuwar shi duka Allah ya tsara haka ina nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane ɗan adam akwai kasusuwa guda ɗari uku da sittin a jiki gaba gaba ɗari uku da sittin wanda kowace gaba tana alamta masa kashi ne mai zaman kai ina nan yake ba za ku iya masu sadaka kullum ba abin da ke ka rasulullahi sadaka ba za ta yawa ba kuwa dari uku da sittin da yake kai sallah raka'a biyu ta duha kafin shi kowace gaba wannan lissafi na dari uku da sittin an wo zamanin da likitoci suka masa da ke san ba haka bane kowa kowa wa ya faɗa dan manzon da ba girma mai ke cewa wajen su ba amma yanzu daga baya sun dawo sun sallama kuke tabbas dari uku da sittin ne saboda abin da masu bincike suka ce daga haihuwar jinjiri har zuwa ya kai cikar girman shi shekara wajen goma sha kasusun shi kuma sun haura ɗari uku da sittin da shi yasa ba za ka iya ajiye shi ya zauna ba akwai kashin da bai haɗe ba ba za ka iya rarrafe daga haihuwar shi ba sai da uwar ma tana haihuwar shi ya fara rarrafe ya fara tafiya ya ce ma me za a ɗauko maki ai fa firru ila ina danki kenan ai da duka an kara za ta fi danki dangin ma na can nesa ba za ta muna da lokacin man ɗaya ba za ta ta haifi sabon yanayi ya komo a dai da hadal mai nasu mace wa'annan tsarutuwan a kansu ne wannan ginin mai ƙarfi zai tsaya su kalla ɗan adam ka gani ka ga yi wani lokaci ɗan adam ne ke wulkitawa yana wasu abubuwan ban mamaki ganin dama ce ta Allah aka hore mashi wa'annan tsarutuwa to duka saboda ginin ɗan adam ya tsaya akan wa'annan tsarutuwa sun makasar ewa malahama daga nan sai Allah sokin sarki ya lulluɓe wa'incan kasusuwa ya lulluɓe su da nama yanzu da a ce da Allah ya gama halittar mutum sai bai sa nama ba haka kawai za a kasusuwa suna haka suna haka hantar ka na aiki hanci na karɓar sako hugu na aiki zuciya na tura jini suna karɓa jijiyoyinka wanda dole kowa sai zai koma gare shi shi kadai ko matarka ba za ka ki ko iyayenka sai dai da darka da zuwa to mama na zo ki ki to ai kare da darka zuwa kan daren nan abu ya zama ladi ta take da ba wanda zai kan gari ka duba in kai shi ga wuraren da aka sa skelatu haikal na mutum sai ka zo cikin jikinka ya tashi kuma kai din ma ba haka take rufin asirin Allah ne to kaga kenan Allah ya mana sutura mafi tsada ita ce naman da ya rika kashi dan ya jaraba mu sai ce ko mu yi sutura mafi araha mu sa riga ta rika kifa iya inda yake so amma su rubuta da yake yanzu ba halatta ta kai da ta kai yanzu ma ba za su kake kayan ya ji hanyoyi mafi yawa mata kuma su rage maza su yi up down inci uku a ƙasa su ko mata ba rigar da za a yi rigar yadin da za a yi mata isasshiyar riga sai da ce mace na a yayyan ka a yi mata guda uku wata bai za ta sa sai ta yi kamar ta shafa sabulu don jikin ya dangi sassi rigar ta shiga duk wata kuma a haka za ta gida kaga wannan muka koma ta fara dai Allah halimun ne in ba haka ba ba sai aje mala'ika a wurin ba da hannu ba yanzu mai ba da hannu duk wanda ya ganganci kama shi nan Allah ce mana yi to ku tsaya a ma marabar hanya da kan titi duk mutum da sai shigar banza ku dan kwace ta lahira assalamu alaikum amma ka saboda hakurin Allah ta sa cikin cikin nan wata ma a yi hatsari kuma ta fita saboda gidajen guda biyu ne akwai ranar karɓar sakamako to sai Allah ya rike dukkanin wannan kashin da nama in mutum ya taɓa jikin shi zai ga abun ban sha'awa da ban mamaki wani zai ce to shi kai me yasa ba a yi maki nama da yawa ba na kuwa zai iya bada ansa da kai da ba zai iya ban ba to da an yi shi da nama kana wuce arba'in ka kai hamsin to shi wannan naman ba zai zanzaro ana zai tare zai maka yadda zai yi dole a wata na'urar daga naman ido in ba ka ba za ka gani ba amma aka yi yadda ya dace in ka taba cikin ka to wurin an tala maki nama wani wurin kuma kashin ne a waje kuma radda wani abu ya haɗa ku za ka san ka an yi hikima yanzu a ce na tilin nama ne wa za ka ga yarbo ya zaki amma yanzu wanda ya dan matse ka kana buga mai da yake kenan zai ce bari bari ba na san wasa ba ba san mugun wasa to kowane wuri sai da akwai fa'ida da hikimar Allah a wurin huwa la'a ka saumi lillahi ne naman da Allah ya rufe shi da shi yana matsayin kamar tufa ga masu daurawa kuma an sha abu halkan akhar sanan da Allah ya halitta mutum ya samar da shi wata halitta ta daban ba ba irin mutum a cikin halittun da Allah ya yi shin ga da suka bayyana mana muke gani ko na gini ka kalla sai gani kai mutum ba to na ka dauko kuma wasu kwari ka dauki maciji yadda yake da duk yake tafiya in ka je cikin teku ka ga wata dabbar ta fito sai ka tsara gode ma Allah Allah maka ki sarki da kai da yake ta mun halitta mutum muka kyauta da halitta ne kina da fa tabaraka Allah kai albarkun Allah sun yawaita asalu da sabina Allah shine mafi kyawun masu halitta mafi kyautatawar masu halitta wanda suka ce wannan ahsanu anan ba ana nufin mafi kyautatawa ba dan ba wani ma mahalicin wasu kuma ne suke a ai kalmar halitta anan ana nufin ko dai samarwa daga babu irin yadda Allah ke yi ana ce mata khalqu ko kuma a'a juya abu da kadan zuwa nan a kawo maka fara shadda ka kira ta kai mata zaki ka goge ta a gyara ta ta ce ka halicce ta amma ne yake nufi da halitta daga fara ta koma bulu to kaga in ka tattaro har masu canza wani yanayi zuwa wani yanayi to Allah ya fi su iya kyautata halitta ya sa masu bincike suke cewa tun da Allah ya fara halittar ɗan adam bai taɓa photocopy ba ba da duplicate in Allah ya halicci wannan alifa sinadaran in za a halitta wani kuma sinadarai shi daban komi programming ɗin shi daban ba kamar bodin da fili ba ne yanzu in ka gama shirya kayan ka sai a zo da CD guda dubu sai ka zaba in ka dan yi gyaran murya a wannan CD sai dai minti hamsin da ɗaya wala ka tare da yamma sai ka ta yi gyaran murya in ka dina ya yi biyu wancan ma kawai ku mayar sarki Allah ko kuma kin yi kajin turawa yanzu ka siyo yan kajin turawa guda goma a kusa da katon ɗakin dubu kuna ciniki baka kun gama ciniki kuna hira ai jibi ma zan dawo sai suka tsira ne suka koma ɗakin dan Allah ka gano naka a ne daga cewa ɗakin kun toma musu shi kai wanda ya tarmaka su shi Allah ba irin kike tsakanin tura yake mutane ba kowa sirrin shi daban ke za ba za ka taɓa samun mutum biyu iri ɗaya ba a duniya komai kamar da suka yi akwai ɗalibin da zai bambanta su ko na zahiri ko na koyi wani abu na hali ko wani abu na dabi'a to kaga kuwa Allah ya tantance a ce mai ya ce ma kai ke maka ikirari mafi kyawun mafi kyauta mar halitta sai ma da yake cewa su bi hana sarki ya tabbata ga man shamilat qudratuhu kullu makaduri wanda ikon Allah ya haɗe duk wani abin da aka kaddara duk wani abu kaddararre to ikon Allah yana karkayyarar da shi ba nan Allah ke juya shi wa jarat mashi'atuhu fi khalqihi bi tasarif al-umuri sarki ya tabbata ga wanda ganin damar shi ya gudana cikin halittar shi bi tasarif al-umuri da jujjuya al'amura ka duba yadda ga yadda Allah ya tsara al'amuran shi kowa shafa take ba ta ba zai iya haka duk duniya ba zai adalci irin Allah duk yadda kake za ka yi rashin lafiya duk yadda mutum yake akwai ranar da zai rasu yanzu ka kaddara wata gwamnati aka ban marabar mutuwa ta bambari wala abuja za a yi karamarwa sai an kara ma wani sanata shekara ɗari uku da tamanin na zuwa aka ɗiba a ƙauye aka je aka rage wasu shekaru an ce an fahimci ba za a ce gyara musu gadan nan ba to gara a rage musu shekaru in garin ya kare gaba ɗaya sai a ɗibo yin wanda suka saura a dawo da su bin ni don a ba su wurin dama amma ku duba kana zaune sai ka ji wani babba ya wuce to haka Allah madaukin sarki yake juya al'amuran da tsakanin bayi wani mutum da ya rubutu a kan irin wannan matsaloli yake cewa adalci irin na Allah ne ba a yi ba ba wanda ya kusa ne so da yake juya al'amurai ya zai a tsawo dan adam sai ya ci abinci ba wani bincike da zai wani yake ba zai ci ba in ko yake ba zai ci ba ba yan kwanaki zai wuce ya tsaro da hanci za a rika numfashi har manyan zindigan da a cikin sifirawa da shi suke da kafa za a tafi wani in ce zai juya ka ba shi sati daya zai ga ce to dama ya ce tafiya da kafa ne to amma dai dama na sati ɗaya ne sun zai yi ba na da shi ke gudanar da ganin dama cikin halittar da su ya al'amura ya ce wata farza ka da mulkin samawa wal ardi Allah ku yi sarki ya kaɗaita da mallakar sammai da kasai ya kuluko ma ya sha Allah shi ke halitta abin da ya ga dama hatta a cikin ‘yan adam din sai halitta wani ba hannu sai halitta wani da idanuwa guda hudu baki biyu sai halittan biyu a haɗe wannan haka ya ga dama ne kamar yadda malaikin ta ta gangan yayi ba da ne jin masaka bane ta gangan yayi in ga da gidan kin kisar kaji kaga wani ba kunni ka ga wani da rajin kai ta tambayi masu kin kisar ya haka na ce maka da ne ne shi ba na shi bai da ne ta gangan yake dan ya nuna ya isa kaga yanzu gona haka haka Allah ya ga dama ya yi shi ba aka ji ko kuskure aka samu ba illa iyaka zai iya sabbaba abin da zai bada matsala yace ya kulku ma ya ce Allah shi ke halittar abin da ya ga dama ya abu liman ya sha wa inaka yana ba da kyautar ƴaƴa maza a yana ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya ga dama na taɓa jin wani ƴaƴan kusan talatin duka mata ka Allah ya ga dama ya so namijin ya yi so ya so ina shi kuma Allah bai so ba bai so ba dukkan ƴaƴan mata in yi da rabon Allah kuma sai ya fanta ba bai wace Allah ya yi mai da ya baki matan zalla inda yana so ya gane haka ya je ya samu masu mazan zalla shi kuma maza talatin amma har yanzu shi ke bin layin burtsani karfe uku na dare ya'yan duk sun zama kushe musannada ba su da amfani duk sun bace wannan kowa zai iya ganin wa'annan misalan to Allah na bada kyauta kaga ya abu ya ce kyauta ce ta ƴaƴa mata ga wasu zalla ƴaƴa mata wa ya habu da mai yasha uzuku sai kuma ya bada kyautar ƴaƴa maza zalla ga wasu ƴaƴan shi talatin duka maza ba mata ko ɗaya shi ma ya ta sha'awar mace ita sha'awar mace to shi ma Allah zai shi yana sha'awa Allah bai ga dama ba tsarin Allah bai zo a haka ba bai kare shi ayar ba saboda ta dace da yadda yake aji sakon kalmomi ku subhana man shamilat qudratuhu kull maqduri wajarat mashi'atuhu fi khalqihi bi tasaribil umuri wa tafarraqa bi mulki samawati wal ardi يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور sai ta auyi da wuce ku duk ranar wani nata ko kuma ya ga dama haɗa mutum maza da mata za ga wani ma kai ka ce wallahi ya zana yadda za a ba shi maza da mata ake za ka ce shi ya zana da wani ya fi sun haka maza biyu da ya mace ɗaya maza biyu mace ɗaya kamar tutar Najeriya gare da white gare gare da ne maza ce white ba da mata aka kawai da kuma suna da tafiya aka Allah ya ga dama domin ba yadda wani zai yi zuwa ya canza wannan tsari bai ta ruwa ya shawa fi ma kuma yana hana wasu haihuwa aka yi ga dama ba don kai sun shi ba ba don sun mashi laifi ba a'a duka jarabawa ake ba duka dangin can guda uku da aka ba shi mata zan na jaraba shi ake zuwa yi aka baki maza zalla jarabawa ce da aka hada mace jarabawa ce da wani ma jarabawa ce sai yace wa tabarakal aliyul azimul halimul karimul samiul alim albarkun shi sun yawaita ko ya ɗaukaka a matsayin shi na maɗaukaki mai girma mai haƙuri alkarimu sanar da alkarim shi ne mai kyauta mai baiwa laraba su ke shahara da kyauta yadda da ke mai kari asalimu mai ji al'alimu masani wanda zai yi sauyin kumfil abhani kai bayanda Allah shi ke suranta ku a cikin mahaifan a cikin mahaifa yadda ya ga dama yadda ya ga dama haka yake surantawa wanda ta yanzu haihuwa ce ya ki juyawa har yanzu wanda ne so ya juya ba so yake sai an yi aikin wani kuma a yi bari shi kafin lokacin haihuwa wani kuma a haife shi wata bakwai kuma ya rayu a ta mamaki wani ma wata shida kuma ya rayu to nawa nawa za a yi gudun likitoci ce wannan ba zai rayu ba ba ruwan Allah kuma ya rayu wani ma wata shida wata shida ba wani abu ba sai ya saka shi a kwalba an ci gaba da renai kuma a ƙarshe ka ga yanan ba dama ne ba Allah ne shi ke suran da ku a cikin mahaifa iyayen ku yadda ya ga dama la ilaha illa ku ba ku abin bautawa bisa cancanta sai shi al'aziz maruwayi al-hakim mai hikima ba wani waya ce ta Allah yana nuna haka ya ga dama kuma hikima ce da ko mu fahimci me hikimar yin haka ko ba mu fahimta ba dai akwai hikima abinda muka iya fahimta alhamdulillah abinda muka iya fahimta ba muka bayar da ilimi zuwa ga Allah shi kenan mun huta sai mu samu ladar ni ga al'amura zuwa gare shi to sai mu daga kan nan in Allah sai mu darasin da sai mu tashi mai shayar wa shi wallahi la ilaha illallah wa la ilaha sharika la to ku ya rabu Allah wa bihamdihi shalla la ilaha illa anta wa bihamdihi wa la ilaha illa anta assalamu alaikum